Lafafin sarki ya kawo muna rana ta laraba, ashirin da hudu ga watan shawwal ranar shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu. Kalandar da fara kuma kamar ashirin da biyar ga watan biyar dubu da ashirin da biyu. Kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta laraba, muna karanta wannan littafi mai albarka na tafkafin maududi da ahkamin maududi na babban malami ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wanda Allah ya warasuwa a hijira na da shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya muna cikin bayanai da malamin kai dangane da muddatul hamdi gwargwadon lokacin da ke zama kafin a haife sannan akwai harkar hamdi mafi kankantar lokacin da zai yi har a ce an haife shi kuma ya rayu ko an ningina shi ga ma'abucin shi duka wannan malam na mana su ne a ƙarƙashin babi na sha bakwai da yake koro bayanai na aswarul islam matakai da ɗan adam ke bi tun daga zaman shi a ciki har ya zuwa lokacin da zai tashi a gaban Allah daga nan har karɓar sakamako in ma ilal jannati wa in ma ilal na mai yayi to wannan shine kuma darasin mu na 84 za mu tashi da yake cewa wa hada wa amsaluhu yadullu ala anna as-sari'a nan ne ko ma da yake cewa bismillahir rahmanir rahim wahada wannan bayanin da ya gabata ishara zuwa ga zantuka da ya gabatar kusan guda shida waɗanda suke nuni ga sabani ko fahimta ta malamai na gwargwadon lokacin da ciki zai kwashe kafin a haife ta yadda aka samu wani ciki ya wuce waɗannan watanni ko shekaru to ba za a taɓa amincewa da cewa na wanda yake so a jingina wani ko kuma na yadda yake tsammanin nan za su jinginawa sannan bayanin da ya har ila yau yana kunshe da bayani na cikar ikon Allah da cewa lallai Allah fa'adun da ma yuridu ne zai saka nufi shai ba wani ne kama da shi ga ƙarƙashin wannan shi ne sai malam ya gabariya ya da zango ya yi martani ga ma'abuta wata muguwar aƙida waɗanda ake ce masu attaba'iyu su ba sa cikin abubuwan su maga addini amma muguwar aƙida ce tana ke zuwa ta yi banna a tsakanin mu musulmi in ce attaba'iyun daga kalmar attabi'a in ka ce attabi'a kuma shi ne yanayi kamar ka ce neta kawai ya ce misali idan gari ya ɗauki zafi kuma iska ya lafa sai ce a tafi an ce sa'irwa ko kuma misali a ce idan iska ya abin nan ya kada da ƙarfi kuma ya zama na lokacin sanyi ne to rafi zai iya zama kankara ire-iren waɗannan ababen su shi ne su shi ne ake cewa abu ya gudana bisa ɗabi'a ba hausa kan ce ɗabi'ar wani kaza ɗabi'ar wani kaza wannan ɗabi'ar ko wa'in al'amuran da ke faruwa ga mutum har an kai ɗabi'ar shi wani bangare ne na horewar Allah domin akwai wanda shi da mai wannan ɗabi'ar irin su ɗaya ma ba zai iya abin da wannan zai yi ba saboda ya Allah ya ga dama ba amma su da sun da ba sa da tauhidi ba imani ba ne Allah ba kima ke da sauran su ba sai duk wani abu da ka ga ya faru a duniya ana tsira da tabi'a ne tabi'a ce ta gudanar da shi suna ka hata mutum ka ji mutum ya yi fari ko ya yi baki ko ya yi tsawo ko ya yi gajarta ko ya yi lafiya ko ya rashin lafiya ba ruwan Allah a shi shi ne sai su ta baka misalai to ai ka ga wani da ya kiyaye abincin da yake ci ba ga ya zauna lafiya ba wani da ya yi kaza ba ga kaza ba su wannan kuma karya ne to shine ma da ya kabari ya yada zango lura da irin cikar ikon Allah yadda ake kula da mutum yadda mutum zai zo na ciki ya abinci shi rayuwar shi kula da shi da shi girmar da shi azarta shi ba shi lafiya ba shi kariya na ji da duniya ba za ta iya baiwa mutum kariya irin wannan ba amma sai a samu wani shagirgir bauta ya zo ya ce ai wannan abin ba ruwa an da ɗabi'a ce to shine ma da zai musu martani ma da yake wahala irin waɗannan bayanai masu nuni ga cikar ikon Allah wa amsalu da al'amura masu kama da wannan kamar yadda ka ɗauki ruwan sama ka ɗauki tsurowar shuka ka ɗauki teku da abin da ke cikin shi ka ɗauki ma'adinai na ƙasa a yankuna daban-daban na duniya malami ne yake ko ire-iren wannan ya zullu irin waɗannan suna nuni ala annas tabi'ata cewa ita tabi'a sai sharta ya sa jumla ce ikiraziya ce allati hiya nassu sayrin tabba'i wanda ita wannan tabi'a ita ce kankat wajen gudanar masu miƙa al'amura ga ɗabi'a suna kike musu at-tabbaiyuna Amar Shauki wata na suna tafiya da wasu ne ke cewa tilkan tabi'a ta tifina ya tsari hatta urika bari a sun'il bari yace direba kaga wannan dukkan Allah ne haka Allah ya tsaro ga sai za go yanayi ne da Allah ya tsaro ifina ya tsari direba tsaya hatta uri ka bari a sunin bari har in nuna maka cikar iya kirkira da Allah ka ga wancan dutse zai nuna maka cikar iya halittar Allah ko kirkira da Allah to so ina ana ta wasu asabayi to dingin abu ga dabi'a nafsu sayr tabayi hanya ce ko wani nafsi ne shine madogar masu dingina kansu ga dabi'a malaikin da amma fa kariya suke la'a ita waccan ɗabi'ar da suke jingina al'amura gare ta da harafun ka'irun badirun ya tasarrafu fi hali mashi'ati ita ɗabi'ar tana da ubangiji ka'irun jerin jayi badirun ne cikakken iko ya tasarrafu fi ha haitu yadda da yake yadda ya ga dama cikin abin da suke cewa ɗabi'a ne daga cikin misalai misali yanzu aka iya ganin mutum ya daga ya daga yatsan shi yana motsa shi ya ya lambata shi ya mika da shi ya ga dama ya rinka karkaɗa shi in ka samu masu irin wancan aƙidar sai ke maka haka ya ga dama ya yi ba Allah ba babu wata kuwa ƙahira da ta tashi ya haka in ka ce mutum me ya sa sai ce ka lura zai ma iya daga maka na shi sai kaga yanzu da ta gana ta biya zama yana suna rika dan fasai shi na jikarwa sai ya ta maka in kuma ya ce yanzu kuma yana suna da rika kaɗa shi kaɗan kaɗan ka ga kamar shi a wawu na irin tashi wannan dalili ne in kuna tattauna da shi kace mishi to ni kuma abin da ya sa na ce maka Allah ne saboda ba komai za ka iya idan ya ba in kuma ka ga dama wannan farin ya juya ya kallo ka bakin ya kallo sai kuma ya gana ta musu take to kaga wanda ya hana ka juya ta haka a zauna lafiya to shi ya baka damar ka ya haka shi yasa aka kayyade maka iya inda za ka motsa sai ce maka ba sai mutum na jin yunwa in ya ci zai koshi da ta baka fara wallahi in yin wani ko ya ci bai koshi saboda ba su dai da dalili na da hankali dan sa suke dogaro da shi to ita wannan tabi'ar tana da ubangiji marijayi wanda yake mai ƙarfi yake yadda ya ga dama a cikinta wa yunawwi'u fiha khalqahu kama yasha'u a cikin tabi'ar ya take nau'antar da bayin shi kamar yadda yake yadda ya ga dama haka za a yi yadda ya ga dama haka za a zama haka ya ga dama ya tsara sannan yake cewa liyadulla man lahu aqlun ko liyudilla man lahu aqlun ala wujudihi domin ya shiryar da wanda yake da hankali game da samuwar shi ya sa na da hankali kawai ya ke gane a bayala ya sa kafirai idan suka je lahira bayan sun faɗi imani bayan sun faɗa cewa rashin imani ya kai su wuta ko rashin imani ya sabbaba musu wucewa wuta to kuma za su ce kuma rashin aiki da hankali hankalin kawai wani abu ne misali Allah madaukakin sarki a cikin suratul mulk yana cewa wa qalu law kunna nasma aw na'qil ma kunna fi ashabin ba'id kafirai da ce law kunna nasma da mun ji sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dole ko da mun saurari sakon Allah mun yi imani ai ka ko wannan suka tsaya ya attiyya tabbatar da cewa eh wayannan sun tantance su amma sai suka kara da hankali auna aqil ko kuma da ake muna da hankali ma kun na ji alƙalin sai kenan hankalin su bai musu amfani ba to dan haka Allah ko sarki yana nau'antar da al'amura ne na halitta domin ya nuna wa mutum ko da sunan hankali cewa akwai Allah wanda ya samar da wannan wa wahdaniyati kuma ya kiryar da mutum zuwa ga kadaitakar Allah wanda shi ne ya cancanci bauta wa sifati kamalihi wa nu'uti jalali da siffofin shi na kamala da kuma siffofin shi na daraja da asifatu da an nu'uti duka ma'anarsu asifat siffofi wa illa ماذا يكفي فمن أين في الطبيعة المجردة هذا الاختلاف العظيم والت... من والتباين الشديد هو فمن أين في هذه الطبيعة إن با هكذا كإلاني يتولى سورة الطبيعة ذات هي السامر هذا الاختلاف إرم أنه بمبنش كده كان مسلم ده مسلم بمبنش لكي مسلم تيجي كده ya ce wata bayun shari da hannun riga mai tsanani wannan ya yi nan wannan ya yi nan kowa da yadda yake to inda ɗabi'a ce in ta tashi samar da abu sai dai take samarwa yanzu in ka je ka sami bututu da kamfani ke yi ida mai lamba kaza duk wanda ka samu daga duk duniya iri ne to da wani abu da yake fitar da shi in ka ce yanzu misali ka zo ka ce dalla na ka bai wa kamfanin Samsung aiki kana son Samsung guda miliyan ɗari biyar ne kawai amma kowane ɗaya kalan shi daban kowane ɗaya ɗaya da shi daban kuma jibi za ka zo ka karba zai ce maka ba zai yi ba amma idan ka ce zubo maka su iri ɗayan nan zai ce jibi ka dawo da satama kaga kenan bambantawar kawai yadda Allah ya halicce mu ya bambanta mu ya nuna ba ɗabi'a ce zai ta ɗabi'a ta tashi gaba ɗaya take gaba ɗaya take ai ta yanzu ba zai yi wa ɗabi'ance ba hadari ba iska ko kwaya ɗaya kawai a za a san rufin gidajen mutane duk sun kwaki ba zai yi ba yasa da ka ga rufin kwanuka sun ɗaɗɗaga da ta halarci a muku iska ne kai ba za ka taɓa cewa alaji ba a iska ba saboda ne akwai Allah karkashi shi yasa abubuwan ke tafiya haka za ka ba ɗabi'a ba ce a'a Allah ne ke bayar da dama abu ya faru Tukin ba inda ɗabi'a ce ta ina za a samu irin wannan bambanci da ɗabi'a ke yin mutane sai a yi kamar kafin turawa ko kuma kamar abin nan waya 'yar kamfani daya akwai kayan da ya haɗe da ke da yanzu za mu je mu duka mu siyo silifa iri ɗaya mu shiga masallaci mai sallah to da rama sai an fito a ce lambar kafan ba duka iri ɗaya goma da rabi rabi sha ɗaya ko goma goma kuma duka ta garbe iri ɗaya tantin iri ɗaya hancin iri ɗaya maɗaukin iri ɗaya zanen iri ɗaya adon iri ɗaya duk mu shigo mai sallah wancan kaga wani abu ne na kirkire-kirkire aka ce ku je ku ci abinci amma halittar Allah ba ya yi ta irin wannan sarabi ku shi ne dai magana da ibnu kai ne ce mana ce wa min aina fi tabi'ati khalqu hadha an-naw'i al-insani ala arba'ati azrib wa min aina to ta ina ne fi tabi'ati inda dabi'a ke yin mutane khalqu hadha an-naw'i al-insani inda ɗabi'a ke yi to ta ina ne za ka samu irin wannan nau'i na halittar ɗan adam ala arba'ati asrulin ta fuskoki guda wani in ka ɗauko ɗan adam tun daga farkon mu har ƙarshe dan Allah ya nuna haka ya ga dama kuma duk duniya ba ta da iya shi sai ya halicci mutane a su yanayi kana gudu wanda ba wani kamfani da za ka je ka ga ya yi maka wani abu kuma ya yi maka akasi shi kuma akasin na aiki irin wancan misali yanzu sai wani kamfani sai ya maka waya wanda za a sa sim card a rika kira kuma a daidai lokacin sai wata waya irin wannan abu ɗaya ya cire wurin sa sim card kawai ya rage ya cire amma ita in ka rike ta kawai sai da tashi da kai ta kai ka inda kake so ku yi magana da mutumin ka dawo sai kuma ya sake wata ita kuma sai cire mata wurin caji kawai sai da ita ya kashira ta shiga gari nemo maka yan kasuwa masu sayan kayanka da bayan ana ta ruwan sanyi akwai shashen shaba to amma Allah da ya tashi yin mutum saboda ba na kamfani bane a zubo duka iri ɗaya kowa bai san kowa ba shine sai ya yi abu kana hudu kamar yadda ibn abi da isa al-qalam yake cewa kuma da gangan yayi Allah baya kuskure in ka ga wani mutum an halitto shi ba hanci da gangawa ta yi amma yanzu idan ka je ka ga wani sani ba ba maɗauki kuskuren kamfani ne ba haka manajan production ya so ba wala kuskuren kamfani ne amma yanzu ga wani mutum bai da hanci ba ido kan shi a shaki ko mutum biyu a haɗe da gangan Allah ya yi kuna ga ba zai yi wato bari in yi kusan zai yi in kuma kuna da sai in mai da ku in haɗa ku haka gida mai mutum sha hudu a mai da shi mutum bakwai duk biyu su zama ɗaya to shine yake cewa ahadu ha nau'i na farko na halittar ɗan adam la min zakarin wala min unsa Allah ya halitta ɗan adam ba uwa ba uba yace ka adama alaihi salam kamar annabi adam in za a yanka mutum wai baban annabi adam babu wai ma yake annabi adam babu kuma ɗan adam bal shine ma ubanmu yace na ɗaya kenan asani na biyu min zakarin bila unsa wanda aka yi daga namiji amma babu mace ba uwa yace ka hawa a alaiha salama ko salawatun lahi alaihi alaiha kamar sayyida hawa amin ta Allah ta fata gare shi kaga ta in aka ce waye mai babanta ta ne da Adam alaihi salam daga jikin shi aka wani bangare na jikin shi aka riba aka yi ta الثالث نوع min unsa bila zakar wanda aka yi shi da uwa amma ba uba kalmasihi alaihi salam kamar isa ibn maryam abincin Allah tabbata gare shi arrabi'u nahu min zakarin wa unsa ka sa'irin nauyi wanda aka yi shi da uwa da uba kamar ka cire hukuntan duk wani mutum a duniya ta wannan hanyar yake yace dan Allah inda dabi'a ke yi in ta tashi yin wani ba uwa ba uba sai wuya ta yi ɗaya sai wahala ta yi ɗaya ko yanzu misali ka ce bari ka je wani gidan biredi wani aiki kake so ka bashi biredi ne kake so a yi maka kowane kwaya daidai da mai tsawon dugo ɗaya da mai tsawon dugo biyu har ka tafi har dugo dubu kaga kowane kwaya ɗaya da zai ya nemo kwanda nake maka to ai kai ba riba ai ba riba an haka ne ai ai ai ka ba mu mai tsawon dubu daya guda dubu gobe ka zo karba to ka kake ne inda ɗabi'a ce mutum da aka zo irin annabi adam ba uwa ba uba zai wuya ya daya saboda asarar kamfani ne ba riba amma da ta ce ɗaya kawai bai nuna da ya ga dama duka duniyar haka zai yi ta da ya zo sai da hawa da ya ga dama duka haka zai yi dokan annabi isa da ya ga dama duka haka da ma wanda ya ga dama shine a yi da uwa da uba kuma wannan shine gata ga mu da aka yi ma haka su ma wayancan kuma shine iya mutuntawa da alfarmar da Allah da ya musu to shine yake cewa min aina fi tabi'ati wal quwwa hada tarki ta ina ne a dabi'a aka samu ko ta karfin dabi'a aka samo irin wannan gini da aka yi wa ɗan adam ka duba yadda ɗan adam ya ginu halittar shi ta zama kyakkyawar halitta alladhi khalaqa faka fa sawwaka fa adala ayi suratin ma sha'a rakkabak kamar yadda zai zuwa gaba yake cewa wata kadiri ka duba yadda Allah ya kaddara ya tsara abu abinda zai baka sha'awa da za a jera mutane a rufe iya ƙaurinsu kawai ko iya ƙafafuwansu aka ban maka aka ce ka ware dogaye a kafar za ka iya ware dogaye zai wuya ka ga karfe ɗin mutum da kafa inci da da wuya sannan zai wuya ga ɗan gajere yana sa takalmi dan ba goma sha hudu Allah baya yi in kuma ya yi da gangan ya yi ɗaya ne ko biyu ya ga dama ya ɗaya a China ya zo Afirka ya ɗaya ya gama a cikin kursa ana nuna ba kaga ta kafar ko sai ka iya gane a wannan dogoji wannan waye wannan waye ko misali yanzu mutum ɗan siriri hannun shi bai biya tsaba amma a je kafar shi a yi ta wata shirjin ya kamar cinyar babban mutum ana ba dai haka ba ko kuma a zo mashin hannun dama na tarar ƙasa sai ya yi haka shi kuma wannan ya maka dai a haka ko ka ga irin wannan bai wuce ka ga ɗaya ba dan ya nuna maka da ya ga dama duka haka zai yana ba da samfur ne kar wani ya zo ya ce eh ka dan adam an riga an an yi programming ina ba ba wanda ake programming kowane ɗaya sai da aka yi a kai yace ta ina ne irin wannan kaddara tsara dan adam kaga hannuwan mutum daidai wa daida kafafuwan mutum daidai wa daida kunnuwan mutum daidai wa daida galiba in ka ga kullum mutum na hagu na dama in kalle koma na dama za ga irin wannan su da yake ne sai yanzu aka ce ka kawo in dai ba Allah ya yi da gangancin da ya nuna mana zai iya ba ka ga mutum kunnen nan bakin kira kuma ka dawo dan ka ga nan jawur wallahi sai dai ya ta wuta ko fara ta kama shi ko kuma mutarta amma lafiya lafiya na in dai ka ga nan baki kar ma ka tambayi na nan ɗaya to kaga wannan duka takardar ne wata shi da kuma fitar da surar mutum ya ce to ta ina ne inda ɗari a ke yi ta ina aka samu wannan bambanci an samu wannan bambanci ne saboda Allah ke yi ya ce wa hadihil a'azam kuma ka duba waɗannan gabbai ta ina suka zama haka inda ɗari a ke yi warrutubat warrubatsati rubatsati su ne ababen da ke kulla jikin mutum in za a iya cewa wannan filar ka tunkuɗe ta ka tunkuɗe ta za ka iya amma a baka wani mutum a ce nan da ya kaga yadda zai ga yana zuwa shi nan kai ka san ba wani ba wani ƙarfi ba ne a wurin ba kuma wani ƙarfi ba ne kwandale ne aka sa ya wuce ya ga aida shi ne da ba ne to a baka a ce ka tunkuɗe ka tunkuɗe kawai nan ake so ka tunkuɗe kamar yadda ke tsana alaba ayaba ko bara a yaba za ka ba zai yiwu ba to wai ta ina ne aka samu yan yan jijiyoyi ne fa kawai a nan amma ba da tsinken nan ba ƙarami aiki ba ne ba ƙara to ta ina aka samu wannan ƙarfi ya kamata mutum ya duba ya yi gaba wannan al'amarin ya ce warkuwa da ƙarfi da ɗan adam yake da shi ɗan adam yana da ƙarfi na zahiri yana da ƙarfi na ma'ana wal manafiri da ababen da yake sarkarwa ya zauna ya tunanin abu ya tsara abu kuma ya zo ya zartar da abu wala ajadibin lati rukibat fi hadhihi nusfatil mahina da kuma ababen mamaki da Allah ya hawar da su ya gina su a cikin wancan dubon mani kasantacce Allah da wancan dubon mani shine yayi mutane a cikin mutanen nan ne za a sami wani ya haddace littafi cikin mutanen nan ne za a sami wasu su imani da shi ya gadar masu da aljanna bayan asalin su ga yake kuma a cikin su ne wani zai zama dan wuta wai ta ina ne inda sinadarin kawai aka kalla yanzu aka iya cewa duk haɗin biredin da aka cika wa suga ko kuma duk haɗin biredin da aka yi kuskuren zamba da gishiri to duk biredin da aka yi daga wannan fulawar ta yayi shi amma ta ina ne shi kuma Allah ya yi mutane daga sinadari ɗaya wasu ‘yan wuta, wasu ‘yan aljanna, wasu na kirki, wasu miyagu, wasu farare, wasu jajaye, wasu bakaki, wasu dogaye, wasu gajeru. Ta ina inda ɗabi'a ce inda aka riga aka shiga ruwa, to kowa aka za yi kalau-kalau. In kuma aka riga aka karanta ruwa, aka za yi kowa wani musakkari shirjeki, wani wani huke kiri, amma ta ina ne sinadari ɗaya, amma duk duniya har yau ba mutane biyu iri ɗaya. Ni yadda kamata ya kama za ka yi samu mutum biyu iri ɗaya ba, in ka ga an yi kamanceceniya a ginin halitta kai ginin halitta ma zai biya sai ka ga an yi ban an samu banci a ɗabi'a akan samu shin biyu za ka ga sun yi kama da juna kwarai kwarai da gaske to amma kuma akwai abin da yake bambanta waɗannan mutane guda biyu to ta ina ne aka samu irin wannan bambanci sinadari ɗaya amma kuma yanayin abin da bambanci yanzu misali da ce za mu koma shikenan uwar gida ko mai girki ta gama miya shikenan an kanyo maka sai ka ɗanɗana sai ka ji gishiri ya yi yawa sai ka fita ka an sayar sai ka je ka karo wata farashin daddaya ne kai da miya mara gishiri sai ka gobe amma wannan in za ka ɗibo so ɗari in dai da raguwa duk farashin ɗaya ne yanzu sai dai kawai ka ɗan yi wasu yanda bargo ka ɗibo ka ƙara ruwa ka rage mata kwaliti ka ƙara kwantiti daga nan ka sha baki amma in kana ana ƙarowa haka za ka yi ana ƙarowa haka za ka yi ko misali yanzu ka siyo magani kwaya ashirin ka zo za ka fara shan sai ka ci tuwai mugun ɗaci gare saboda rashin wayo sai ka wurgar ka ce bari in fando na biyu ƙila ki in ci shi da zaki kar ka yi kamfani ne ba Allah ya ba da Allah ya kowace kwaya sai ya yi ta wai kar ya yi ta ruwan abun mai dandanan madara mai dandanan mangwaro to amma tun da dai kamfani suka yi tun da kuma ka kai ta a bakin ɗaya duk farashin su ɗaya in dai ka ji wari ko yana ɗaci dukkan su ɗaci suke da shi to wai me yasa shi kuma na Allah ya bambanta kuma me yasa wasu ke kwatanta na Allah da wancan na kamfanin kuma ka duba za ga ko da bishiyoyi za ga duka iri ɗaya amma kuma wurin da suka fi sai Allah ya bada bambanci in in inda ruwa ɗaya ta yake su kaza kaza kaza za ga in ka yi yanzu ka samu likita yanzu yake maka to kana rayuwa a Zaria kuma ga malaria kila kana fama da ita ka je ka samu ganyen mangoro ka tafasa kawai sai kai matsan uwanka waya da ke China da zai taso gobe da sati ya zo maka da ganyen bangaren China in ka ja ka sha banza ba zai yi ba to da kai zubin jikinka ba na China ba ne to wai ka ina ne wasu ke kafircewa ba sa imani bayan ga irin wannan abu duka kuma a zahiri ba ka da bukatar sai an ja maka ayoyin da kila sai suna bukatar dogon bayani shi ne ya kawo wata waka da wani mai hikima yake cewa laula bada'iku sun'illahi ma wujidat تلك العجائب في مستقى الزرع الماء لولا بدائع صنع الله ما وجدت baikin kwarewa wajen iya kirkira na halitta da Allah ma wuce da tilka da ajaib wallahi da ba a sami waɗannan ababen ban mamaki ba a halittar mu mutane da halittar kayan da muke rayuwa da su yace fi mustaqbal al-ma'i cikin yadda aka wo mutum daga mafi kaskance ruwa alam na hudukum min ma'in mai ana cewa ba daga wani wulakantaccen ruwa muka yi ku ba amma ka duba abin da aka yi daga wulakantaccen ruwan shi yadda ya haɗu yanzu ba na ji akwai kamfanin da za su zo misali a ce ya ɗibi roba ya narka ya yi kwano sai sa ma kowane kwano ɗaya dubu ɗari ya kuma je ya narka zinariya ya yi kwano sai sa mashi naira ɗari biyar biyar ba ka san da wannan mauta ya tashi sa farashi gwargwadon sinadari gwargwadon farashi narkakkiyar zinariya kayan da aka yi da tsada narkakkiyar roba kayan da tsada ana sinadarin na zama ne arha ko mara kima kayan na arha to amma ka duba shi Allah yake ya fassala sinadarin kaskantacce ne inda shi aka kalla da ba mutum da zai kallo amma kuma da aka zo kerawar daga sinadarin da yake wulakantacce kuma aka gina mafi daraja to kaga wannan duka za su nuna mutum cikar iko Allah malai ce Allah mutum sarki yana cewa ya ayyuhal insanu ya kai mutum ma farraka wai me ya rude ka ne jarabbikal karim har ka rabu da ubangijinka mai karimci halittar ka karimci ne azabta ka karimci ne kula da kai karimci ne kowane mutum Allah ke kula da arziki shi Allah ke kula da lafiyar shi Allah ke kula da komai nashi to amma dan adam wai a duniya ne sai ka bincika ta ce maka wani ba musulunci yake yi ba ba wanda ma ba sa musulunci su suka fi yawa wani saboda kangara shi cewa ya ma babu Allah ka duba ba yace wai to ma garraka bi rabbikal karim ko me me ya rufe ka ne har ka rabu da ubangijin ka ne karinci in an ce mai karinci shi ne wanda duk sadda kai saba mai in ka koma waje zai yafe maka ka ci gaba da rayuwa duk sadda ka nema ka samu in ka sake komawa nema kuma zai kara maka yace allazi khalaqaka shi ubangijin nan mai karinci shine wanda ya halicce ka fasawaka ya daidaita ka fa'adanan kuma ya daidaita ka wasu suka ce fasawaka fa'adanan dan adam na daidaito iri akwai daidaito na gangar jiki da za su daidaita mutum ba wata gaba da ta karkace ko ba wata gaba ta karkashiya fa'adanan daidaito kuma na tunani ai za ka iya ganin wani mutum fes lafiya lafiya daga sanda ya buɗe baki magana sai kai fahimci cewa dolo ne sai almanin shafi yake da baicin zance da magana da ba za ka iya gane a daɗe da wanda ba a daɗe ba amma matsalar da an yi magana sai a gane eh wannan ga kilasin da za mu sashi ga ajin da za mu sashi ya ce fi ayi suratin ma sha'a rakkaba cikin surar da ya so ita ce ya gina ka ya ga dama ya mutum baki gajere in ya ga dama ya baki dogo duka akwai baki lafiyayye baki mara lafiya baki mai imani baki mara imani baki mawadaci baki talaka baki dan binni baki dan kauye haka ya ga dama kuma farin ma shi ya ga dama ya haka sai ga fari abin nan musulmi fari kuma arni kafin ce to haka ya ga dama fi ayi suratin ma sha a rakkaba shi yasa lokacin da Allah zai mutum bai bai shawara da kowa sai to mala ya kace so a yi ka dan kai shawara da kai ma ba ka san me zaka ce bai to da ka yadda ya ga daman haka zai wo mutum haka zai wo mutum wai amma a haka zaka ga wasu shedan na zale masu gafas na kokarin canza launin fata su an dabbaran fararen fata ke burge su wani malami ya ce ga da bakar fata ya san cinin ni'imar da aka yi mashi to da bai sha'awar zama ba ture ba zama da bature ma ba zai zo ba saboda kariyar da muke da ita ko rabin ta ba su shi yadda imala bakar gumi yana yin kuma mai ta musu da biyar tafsirai shi duk da wayannan tura da fara da jajayen ne suka yi aiki yadda ka san ba auliya ko ganyen bishiya aka da su zama a samu wani bature yau yadda na Najeriya a wuce da shi Sokoto a yi tafiyar kilomita bakwai a Sahara ka ga yadda za ka kwashi ko da corona ta zo ne ake tsammani ayin ta zo Afirka a rukun yake ba su da gwamnati ba su da waye ba a tun da ya faru wani mutum dan bauchi ya yi odiyo ya yi ta aka yi ta yaɗa shi wani na ta ganin mekin shi amma an ce an kama shi ma ya ce don Allah in an ji mai koronan nan don Allah a yi mai waya ga nan bashi shi zai zo mai koronan ya wanke hannu shi kuma ya shanye ruwa kuma zai koma gida nan dai ba dai ta wanke hannu ba to shi in an wanke ruwan a rika tarawa zai zo ya sha ba abin da zai ba yana nan ruwan baɗau amma haka za ga suna shafe-shafe amma ce ɗan ne suke so ya gama da su wala amuran na kun fala yau kai yaro na halkar ba Allah ya ce dai wallahi sai na sa su rika canza halittar Allah wannan aya ta so ta infitar shida bakwai da kwata takwas sai yake cewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lallai Allah babu wani abu da ke goyuwa a gare shi a sama ko a ƙasa ko a sama komi ya sai shi komi ya sai shi yasa tauhidi ya fi komai kwantar da hankali rashin tauhidi kuma ya fi komai matsala ya ce huwan ladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha shine yake suranta ku da gina ku a cikin mahaifa yadda ya ga dama la ilaha illahu babu abin bauta la ilaha illahu babu abin bauta wajen tantanta sai shi al-azizul hakim mabuwayi mai hikima sai shi maruwayi mai hikima suratul ali imrana biyar da shida aya biyar da shida mala ce daga talla subhanahu wa ta'ala ala nafsi hakika Allah madaukakin sarki yayi nuni ga kanshi mutum ya san shi ya fi shi yayi wannan bayani auda adilala da bayani mafi fitowa karara bima ashhadahu kullu abdin ala nafsi ta yadda ya shaidar da kowane ɗan adam ga abin da ke jikin shi min halihi na daga halin da yake ciki wa hudusihi da samuwar shi da aka tashi ba da misalin ba ya ta to kun ga ya jama'a ai imani da Allah a can sama ta bakwai akwai wasu irin halittu da Allah ya yi ba mu taɓa ganin su bai Allah sai bai ba da wannan misalin ce a'a wa fi anfusikum afala su basiru wai a kawo nan kuma ba kwa lura ne kamar yadda bai wani ke cewa wa in kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid ko ni ka kalla akwai abin da a cikin abin zai nuna maka Allah ɗaya ne ko ma ne ne ne da yake cewa yana nuna ku wannan nuni ga abin da ke tattare da ku wai ka kani sun'i yana nuna muku yadda ya kyautata halittar wa ajaiza khalqi yana nuna muku yadda yake da ababen ban mamaki a halittun shi akwai ababen ban mamaki duk abin da wani bincike zai ce ba zai yiwu ba in dai ba Allah ne ya ce ba zai yiwu ba kar ka faɗa da mutane in ka ga yayi dan zai iya waye sai da abin da kake ga yayi ko ni sauki to a wurin Allah zai iya canza shi kuma yanzu abin bai zama haka ba za ga wata likitoci akwai kwayoyin da duk wanda ya sha mutuwa ya ce ko kuma duk kuskuren da aka samu mutuwa ya ce sai a zuwa ce eh wannan mutumin abin da ya sa da aka zo mashi operation ya rasu a kone gudan jini da ba a ɗauke ba sai a tara likitoci da suka yaki duk a baka masu kweri to kana nan kuma sai a ce maka to amma kuma ga wani mara lafiya likitoci sun mashi operation sun manta almakashi guda uku sai bayan wata shida yin cikin shi na dan mashi wani gulun gulun gulun gulun aka sa su kana sai aka ga albarkacin da aka mishi aiki wata uku ne to kaga kenan gudan jinin da aka mance wancan operation din ba shi ne sulan mutuwan mutumin nan ba ba shi ba ne don ga wani an manta albarkashi uku ya mutu ba kuma kaza in gina ta maka sai da ya maka su ma a kuntu shi sai da ma zai shekara biyu ba a ƙarshe dai cikin shi kullum ba ɗaya ya dai warke kama ma dai cikin ya ɗau zaki aka je aka yi kanin sai aka ga eh almakashin da aka yi operation din ne aka manta kuma bai mutu ba inda lokacin bai yi ba ba mamaki kuma sai an cire ya warke kuma ya mutu to haka Allah ya tsara al'amuran shi akwai ababen ban mamaki da za su nuna wa mutum cikar iko Allah wa ayati qudrati da manya-manyan halittu masu nuni da girman Allah yanzu ba za ta yi wuta samu wani fili ko da ten by ten ba ne kawai ka ce kana so ne wani kamfanin da ya fi kowane kamfani iya gini ya maka bene hawa uku amma kada benen ya taɓa ƙasa ina ga sai dai a je sama a makado ko ba za ka yi kata shiga ba sai yanzu kai in kana da yan adawa na kabari kai ne kuma in girge zo wucewa ya karo da igiyar da ta rike gidan ba amma ku duba yadda Allah rafa'at samawati bi ghairi amadi tarawna shi ya saman nan duk faɗin da ba tare da ginshiki ba wanda wani ko da yake ga shi yana gani ba ba ba ba tokara ba komai to kaga manya-manyan halittun Allah sannan wata wahidi hikimati ibi da kuma ababe da ke nuni ga cikar hikimar Allah ga gudanar da duniya ko mi ka kalla da akwai hikimar Allah ko mai ka kalla yanzu za ka iya zuwa kafin ka bar wa mutum ko ka kafa wani kamfani ko ka samu wasu farfesu ka ce su yi tunani kowane gari waɗanne irin mutane za su rayu in ba ya sa ba in ka in ka bar ma mutane gwamnati wannan yake ko wani kamfani in ya tashi ko ne ke to shi yana ga kowane duk kowane gari a sa mutane iri ɗaya masu wannan abu a ce to duk daraktocin duniya ya masa birnin su birnin daraktoci duk talakawa ya masa birnin su duk yan islamiyya ya masa garin su duk yara ya masa garin su ta ce na baka zurfi hikimar ta kuɗawar ba ko kuma yanzu za ka zo ka samu wani ka kira shi da cewa ne Allah ya ce to wani aiki ne zan yi wasu mutum miliyan ɗaya ne zan azarta kowa kowa miliyan ɗari da miliyan ba shi amma kai nake so ka zaɓo jinsin in ba isa ba ka san a lokacin gwamnatin su cikin ne ba ka mu an furen kuma a ƙarshe ya kasa ta abalai duk sun zama hamshi a kai a masu suke kwashe shadda da haka ne ka fahimci hikimar Allah ta sassaƙawa a rarraba a sassaƙa a ba wani kudin hekta goma da kudin takin gyara ta a hana wani kudin ciya goma ya je wancan gonar ya kwadugo yana murna ya samu kwadugo shi kuma ce yana murna ya samu yan kwadugo kowa na jin daɗi sai za ka ce to da ya gama ya biya ni shi bai kaskanta ba kai kuma kai kai alfahari to za ka hikimar Allah ta kacca kudawa ka duba hikimar Allah wajen baiwa mutum yaya a ce misali yanzu ƴaƴanka a goma dukkanin su first class product ka san ba sa'a ba darajar shi mai almajirai ta fi ka gata? To da ‘yan faskilas ne, jin kansu suke kuma duk sun gama uku na Asiya, biyu na China, wasu na Turai, wasu na Amerika ta kudu, Amerika ta Arewa. In ka kira su ma bakin ya murɗe, sai ba Turanci ko ba Hausa. Kana so ka yi bayanin abubuwa sun kare kana ta kiran naira sun manta da ita. Kamar da haka baka yaya sai ga an sarka maka. wani a baka ne sai yin kokari a boko amma ya islamiyya sai dai na sallah wani kuma mai tankarin kokari a islamiyya boko sai dai na karanta allunan sanarwa kawai amma na cin nako da wayan bai ganewa a baka wani mai shekin fushi wani kuma mai saukin hali za ga dukkan su komai ka kalla sai ga akwai jimar Allah cikin wannan ko da a shuka yanzu wani zai yi zuwa ce wai shi Allah ne sa bai hikimar wake a rika shuka shi tare da masara ba rana guda. Radda ka shuka masara ka ratsa dawa kuma sai ka shuka waken kaka. Ina ganin kai haka ba zai yi ba. To komai sai ga akwai hikima, akwai hikima, akwai hikima. To shine yake ta ka lura da ababen hikimar Allah a cikin halittun shi a cikin sama. wanda za su nuna maka eh ba wanda yake Allah hikima malaka wala ka ta subhanahu wa ta'ala al-insana idan nazara fi mabda'i khalqihi wa tamamihi kuma Allah madaukakin sarki ya kira mutum da ya kalli mafarar halittar shi ya kuma kalli cikar halittar shi fa kala yake fa kala ta'ala falyanzur al-insanu mimma khuliqa mutum ya duba ta gani aka halitta shi kulika min ma'in dafiqo an halice shi ne daga wani ruwa ne tunkutar juna lokacin fita ya kharuju min bayni sulli wal tara'ili yana fita daga kashin gadon baya ko ko kwankwaso da kuma kirji na mace suratul tariq aya ta biyar da ta shida da ta bakwai to mutum ya duba wannan ne asalin sunan alfari fakala kuma ta mutum sarki ce ya ayyuhan nas ya ku mutane in kun turjiya wayin min al-ba'd in har kuna da kokonto game da tashin alkiyama to fa inna khalaqnakum min turab mu ne muka halicce ku daga turbaya daga turbaya wanda shine asalin halittar baban mu annabi Adam daga nan fa da muka zo kanku thumma min nutfati sai muka kuma samar da ku daga digon mani shi daga tsibaya sauran halittu daga dugon mani shi wannan dugon mani da aka saka shi a ma'aifa sun ma min alaka daga nan sai ya zama gudan tsoka a ko gudan jini shi ne alaka dan dunkulallen jini haka wanda bai taɓa wurgar da shi ba ma sun ma min muduga sannan muka samar da ku ko muka ɗaga ku zuwa matakin gudan tsoka mukallafatin wa ghairi mukallafa wacce Allah ya cika halittarta da wacce Allah ya kaddaro a ibarinta shi ne mafi yawan abin da malaman sun kiri ta ce gairi muhallaka wadda bata kai cikar halitta ba muhallaka kuma wadda Allah ya ta redo har ta cika Allah ce bi yubayyana lakum Allah ya muku haka ne domin ya muku bayani kai da ya cika har ka kai lokacin da za a rede da kai wayo domin ka san ba kai kai kanka ba wancan kuma da aka kashe domin su rayayyun su san shi ma ba laifin su bane yace wa nusirru fil arhami ma nashi wa nusirru fil arhami ma nashi wa ila ajalin musamma muna tabbatarwa a cikin mahaifa abinda muka ga dama har zuwa lokacin da muka ga dama wanda muka yanki thumma nukhrijukum tifla daga nan idan lokacin haihuwa ya kuma fitar da ku kuna jira-jirai thumma litablugu ashuddakum daga nan har ku kai kololuwar karfin hatta ila balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana shekara arba'in kaga mutum na harbin iska wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda za su mutu kafin su kai shekarun tsufa ya zaga ga mutuwar na ga ce wai ne ya komo da mutuwa ba ta in ka ce yara su kan mutuwa ta ce akwai manya in ka ce manya ta akwai yara kuma ka ba wata ka'ida wata ka'ida ka san da da wata ka'ida ya dace na an mata ministry a gwamnatin tarayya ake to bana akwai mutum hamsin da ya kamata su rasu bana amma masa kiliyaran ministry na rayuwa za ka an fasa mutuwa ba ruwan Allah za a gama kawai duk wanda aka kira ai wallahi dole mutum ya amsa kira ne na dole a amsa yace wa minkum man yuraddu ila ardal al umuri a cikin ku akwai wanda za a mai da shi zuwa mafi kaskancin shekaru ya tsufa ya tsufa ya tsufa likai la ya'lama min ba'di ilmi shay'a har da mana ya kai matakin da bai san komai ba bayan da kuma yana sane ya yi shekarun har ya kai matakin da zai iya rudewa in mutum musulmi ne yana karatun alkurani wacce rudewar ba kai ba a ba ce mai matukar wahala amma mutum ya je wa duniya kai da ya irin wannan shekaru zai iya rudewa amma galiban ma ahlul qur'ani ko musulmi na gari ba sa irin wannan rudewa suratul hajji aya ta biyar wa qala ta'ala kuma Allah mutum kurke to bil ardi ayatun lil mu'minin a cikin wannan kasar akwai ayoyi masu nuni da cikar ikon Allah ga masu yaƙini masu takantancewa da ikon Allah wa fi anfusikum kai a cikin kawunan kuma akwai abin da ke nuna maku cikar ikon Allah yace afala tubsirun shin yanzu ku ba kwa gani ne mutane ba kwa gani ya kamata da mutum ce ko gaskiya ko ban gani ne bari ma in zo in gani سورة الزاريات آية 20 كما آية 21 وفيها وهذا في القرآن كثير irin wannan a cikin alkurani yana da yawa ne man tadabbara ku ga wanda ya tadabbure shi wa akala ku ga wanda ya hankalce shi inda mutum ya zauna ya lura da wannan ya kalli yadda zubin abin yake ya kamata mutum ya sallama wa huwa shahidun minka alaika wannan kuma wata shaida ce daga gare ka kuma a kanka mutum kawai zai iya zuwa ya kalli jiki yadda aka yi ya kalli yadda ake rayuwa ya kalli kaza ya kalli kaza ya kalli kaza kowa ya kalli baiwar da aka yi mai kowa akwai baiwar da aka yi mai to mutum ya kalli wannan baiwar da sayanta za a yi nawa za a saye ta ba za a iya saye ba mutum ba zai iya sayen ta ba yanzu nan na kaje memory in za ka siya yanzu ka ce kana son tashi tuke kuɗi za a karɓo maka to kai kwakwalwarka ba ta nemo memorin ba daga san da ka fara waya zuwa yau memory nawa suka yi korab memory nawa suka bace nawa suka kika amma kwakwalwar mutum fa da zuciyar shi kullum zubawa ake zubawa ake zubawa ake ko ba magana ce ya za ta yi korab ya ce wa huwa shahidun minka alaika wannan babban mai shaida ne daga gare ka aka ciro shi kuma domin kai ka gane فمن أين فمن أين للطبيعة والقوة المأثورة هذا الخلق والإتقان والإهداء وتكدا للطبيعة فوقر في الطبيعة المأثورة wadda ake kai abin nan kawowa za ta iya gogayya da wannan halittar da wannan kyautatawar da wannan iya kirkirar da Allah ya yi yake wa tafsiru tilkal ibani tarare da waɗannan kasusuwa وشد بعضها ببعض ليبدا ان يكون wani kakin da wani kakin alakhila ta atkaliha a bisa sabanin yanayin kasusuwa wa maqadiriha da yadda ya kaddara su wa manafi'aha wa sifatiha da yadda ya kaddaro amfaninsu da siffofinsu wa man da ana fil nutfati tilka al-uruqa da yadda da wanda ya sanya jijiyoyi a cikin wancan dugon mani wallahama ya sanya nama wal asaba ya sanya bargo ita dan Allah ta mura sallama ma Allah ba yace wa man fata halaka tilka al-abwab wal manasib wai wane ne ya buɗe maka waɗannan kofofi na jikinka da kofofi na rayuwa wal manafiza da wuraren da za ka rika zartar da abubuwa waye ba dan adam irin wannan fikira wa man shakka sam abu wa basaru wane ne ya tsaga cin mutum ya tsaga gani wa man rakkaba fi hadisan tasdiqu bi wane ne ya tsaga wa halittar mutum harshen da take magana da shi harshen da halittar ke magana da shi wa ainaini tubsiru bihima wa ya tsaga wa halitta idanuwa biyu da take gani da su wa uzunai ne tasma'u bihima wa shafatai wa ya tsaga wa mutum kunnuwa biyu da yake ji da su wa ya tsaga wa mutum daidai yanzu dan Allah da nake tsammani ta wani kamfani ne aka bashi ya daidai wallahi dan samu gasarar masaka production manager din din suna da wasa yayi programming kawai ya tafi inji ya gaji kawai ya zo sai dan wani mutum ya ta zubawa har mutum goma kama ka duba yadda aka tsaga leɓen kuma yanzu da za a ce a tara mutane a cire leɓen wani a samu wani in aka cire naka a duk duniya ba wanda zai mawa yanzu nan za a ga abubuwa na kai wane to ya haka an samu aka sai shari'i ya ce wa man auda a fi hasadara wa ma hawahu min almanasi da wanda ya kimsa al'amura a cikin kirji wa ma hawa da abin da kirjin ko zuciyar ta mallaka ko ta kunsa min al manafi wal alati lati law sha'atta ana ra'ayta al ajaiba na daga amfani da kayan aiki wanda da za ka gan su da ka ga ababen ban mamaki wa man ja'ala hunaka haudan wa khazanatan yastamu fiha at-ta'am wa sharab ke kai tunanin wane ne ya sanya wani tafki a cikinka ya sanya wani sito wurin taruwar abinci ya jitame fi fi hatta abu wa sharabu da abinci da abinci a cikin taruwa yanzu ga ai zai fi ita da ban mamaki ta baki bai za ka sa abinci kuma ta bakin za ka bi da ruwa wani lokacin ma gaba ɗaya ma suna zuwa ciki wannan yanin wannan yanin ba ka tunani ga wanda ya samar da haka wa za ka ilaihi majariya da wanda ya gudanar da magudanai a jikin mutum na abinci na jini na bargo na iska da sauransu wato rokan ya samar da hanyoyi yan fiya da yake zartar da wayancan ababe wa yusi jami'a a jiza'in badan sai ka ga mutum ko sai ya shayar da bangarorin jiki ta hanyar waɗancan gabbai kullu juz'in yashrabu min majarahu alladhi yahtassu bihi la yata'addahu kowane sashi na jiki yana sha daga magudanar da aka keɓe mashi ko ba da iya ƙetare ta ba idan idan mutum na da buƙatuwar ruwa an keɓe inda zai samu ruwa idan jinin mutum na da buƙatuwar ruwa an keɓe inda zai samu jinin ya ce kada alima kullu unasin masharabahu wannan kamar arashi ai ko waɗanda mutane ma cikin ƙungiyoyin goma sha biyu na annabi Musa kowa ya san inda zai sha ruwan shi yace wa man akata min hasil kalkuwa allati biha tabbata masalihuha wa manafi'uha wai wane ne ya samar da karfin da ke jikin dan adam wanda da su ne amfanin mutum ya cika da fa'idodi da mutum ke samarwa suka cika wa man auda a fi hal ulumar daqiqa wai wane ne ya kimsa ilimi a jikin mutum musamman kana neman magabata yanzu ga yi karatun mu sai hankali har da aure da kajukobi ko amma ka je ka zama wata magabata yadda suke hadda mutum ɗaya a ce maka ya rubuta littafi ɗaya mai mujallafi dubu hudu da ka alimamu sarkar kurkuku aka rubu aka wurga shi sun saba da gwamnati ya faɗa gaskiya aka ɗaure shi aka tambaye shi ne kake so yake kayan rubutu kawai nake so ka kawo ban san littafi ko kayan rubutu aka je aka lodo mashi kafin ya gama gidan kurkukun sai ga shi ya wallafa almabasutu yana nan an buga a kasuwa ana tura mu daɗaɗi goma sha biyar ko fefa ɗaya bai duba ba wanda yanzu ka tara farfeson sai da rika ta a rufe a sha shayi a dawo ba a gane me yake nufi ba waya aka yalla kimsa irin wannan ilimi wa sana'i al'ajiba da kirkire-kirkire na masu ban mamaki daga ɗadan kullum cikin tunani yake kullum a tunani yake wa allama ha ma lam takun ta'lam Allah ne ya sanar da mutum abin da bai sani ba wa alhama ha kujura ha wa taqwaha ya kimsa wa mutum aikin fajirtin da ya dace da shi da aikin takawa da ya dace da shi za ga mujrimin yazo yana laifi za kai ta mamaki ya aka yi laifi kana wani kala hasiya ta ware ta kalike tsauran ba da tsauri ya aka yi rika kiratar da ginin halittar mutum daga matakin halitta kaza zuwa matakin halitta kaza wa tabakan ba da tabakan tabakai daga wani mataki zuwa wani mataki ila an tsara shaksan hayyan nafikan sami'an basira har sadda mutum ya zama mutum rayayye mai magana mai ci mai gani aliman mutakalliman amiran nahiyan musallisan ala khairis samai wa hitanil mai ya ba shi ilimi ya zama mai ilimi mai magana mai umarni mai hani duk a cikin mu ne ma ke sabo shugabanni ya kada ya ba da umarni ya hana musallisan ala khairis sama wanda Allah ya hore masa tsuntsayen sama yanzu a wurin dan adam dan tsuntsu ya zo zai wuce wallahi bai sha ba abun dan adam akwai wani abu da za ki iya sawa a ce to kaga gudun da yake ya kai gudun mita kaza a sakan daya to a harba harsashi ko dutse ya tare shi daidai wuri kaza ya same shi ta da kwaci ya kai wannan kwarewa ya ce wa ita ne limani da kifin ruwa dan adam yana da dabarar tattaro kifi daga ruwa ya ce wa wuhushin fanawati da kuma dabbobin daji duk dan adam na da bawa a kansu aliman bima la ya'lamuhu ghayruhu min al-makhluqat wane ne ya sanar da mutum abin da sauran halittu ba su sani ba shi ne ma da ya tuke yake cewa ko tilal insan kai Allah ko yi ne wa mutum haka Allah ya shi ba ba magana ya mun kai mutum ko tilal insan Allah ya yi ne Allah ne muke ta Allah ya yi ne wa mutum kaga yanzu kawai kenan Allah ya yi ne wa mutum zai suka fara zuwa ce shugaban kasa kawai ana shan shayi sai ce Allah wani ran wani kawai sai mai magana da yawon shugaban kasa sai ce shugaban kasa ya ba da izina a kama wani sai da yake Allah wani tuhu yana Allah wani ran shugaban kasa shi yana yau ai umarni ne to ko ce ga da insan kai mutum ko Allah ya kine mashi ma akfaru wasu malamai kamar da ya gudu abin da kafin yake cewa ko dai ma af'alau ka yi mamakin kafircin ɗan adam ko kuma ma a kafaru ba wanda ya kai ɗan adam kafirci shi yasa Allah ya tsine mashi ka kalli duk wannan ni'ima da Allah ya wa ɗan adam wai amma ka duba wai a ɗan adam har yanzu akwai nayin kafirci har yanzu akwai wanda wai shi in yana ma so ya burge sai ce shi ba zai musulunta ba yace min ayyi shay'in khalaqa daga ne Allah ya halicce shi wani ya manta ne min nutfati daga dugon mani ne kada ka Allah ya halicce shi fa kaddara ya kaddara halittar shi kuma sabila ya sar sannan ya hore mata hanyar da zai fita shi ya tsara mata hanyar da zai fita kuma amata sannan in adalin shi su ya zo Allah shi zai kashe shi ba wani ba fa akbar sannan ya saka shi a kabari kuma idza sha'a anshara sannan ya ga dama ya tashi shi a ranar alkiyama ya kai shi gaban shi kuma ya mashi hisabi wannan wayannan ayoyi da masu kama da su zaga suna da masila da musuluntar waɗansu mutane waɗanda da can asalin ba musulmi ba ne to ka dai duba magana haka da zafi zafi domin abin da ban mamaki a ce Allah ya mutu irin wannan baiwa amma ya rasa abin da zai saka wa Allah da shi sai rayuwa ta kafirci wannan shine abin da ma ya karkare shi yana ne martani ga masu cewa babu Allah da jiha ke gudanar da al'amura da kuma sauran kafirai waɗanda suke wa Allah tawaye. To lura da yanayin lokacin sai mun da ka sanar duk da yake na daidai an labarta da kuskuren da ke ciki Allah shi ya fi fasu ya na kalla kuma wani hamdika shi wallahi da ila an ta tsakurka wa kuma da ke kusa